أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله أكرتم نبيا من كرنت آية الله سبحانه وتعالى التي بين منا وتشاري جد سوى آية من خلقه سنجي رفجر ونن wannan satin gaba ɗaya yana bayani ne a kan barin Ismail. To har yau ayan da muka karanta yau wanda Allah ma ya karanta yau ita ma tana bayani ne dangane da kiran da Allah ke yi wa banu Isra'il da Yahuda da Nasara da ma wanda su ba Yahudun bane ba Nasaran bane. ne. kiran da ake musu shine su taru su yi imani da manzon Allah in dai har suka yi imani da manzon Allah shi ke amma ba yahudi yahudancinsa ba za ta masa amfani ba ba nasari nasaraniyarsa ba za ta masa amfani ba da zarar annabi muhammadu ya wuce domin ko da annabi musa da annabi isa to ba su da katabuski lallai annabi muhammadu yana nan su ma sai dai su juya su ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya kamar yadda manzon Allah ya ce law kana Musa wa Isa hayyan ma wasi abu ma illa tibai yace da annabi Musa da Isa suna rayi da rayuwarsu da kuma annabtar da aka ba su ba zai yalwatar musu da komai ba sai dai su juyo su yi mun biyayya to Allah yana kira da su yahudu ya ce innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani da annabi Muhammadu cikin mu'minai suka yi suka samu sabati akan imanin su wallazina hadu da kuma su yahudawa wanda su ne suka karkata daga kan addinin annabi Musa na gaskiya suka tsara son zuciyarsu suka canza sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nasara da su nasara wato mabiya annabi Isa alaihi salam to wasadina da su kuma wasu jama'an da suke bautan mala'iku amma su suna da awan cewa suna jin addinin annabi Dawudu ne alaihi salam suna karanta zabura amma su mala'iku suke bautawa amma su ba su yarda da annabi Musa ba to su ne asabin duk da malamai sun yi sabani dangane da su asabin to amma alqawlu rajih shine su wannan asabin su ba majusu bane su ba yahudu bane su ba nasara bane su aikinsu kenan suna bautan mala'iku suna ganin kuma mala'iku din yayaye ne na Allah kuma suna karanta zabura da su ne asfafi Allah ya ce man amana billahi cikin wa'annan jerin da aka jero din gaba daya wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar alkiyama wa amila salihan yayi aiki na nagarta فلهم أجرهم عند ربهم سنا دلالة أبوهم أبيهم سألا بزي سوي سبا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باس لسرور dangane da abin da za su tarar a lahira sannan kuma ba su da baki ciki dangane da abin da suka bari a duniya to nan da Allah ya ce nan ladina amanu wasu suka ce to ina fa'idan kiran muminai kuma a sake kiran su yi imani da sai dai a kira yahudu da nasara da asfajidina a ce sunan su yi imani amma Allah ce ya gabatar da muminai a farko ya ce lallazina amanu lallai wanda suka yi imani wallazina hadu wan nasara was sadina manamana billahi sai aka ce to innal ladina amanu anan wajen ana nufin wanda suka yi imani din su ma su daɗa tajiribin imanin su domin su samu istiqama su samu kabari a kai imanin nasu su kuma wallafi da hadu waɗannan yahudu dama kowa da kowa ya san cikin ayoyin da muka karanta a baya su wane ne yahudu kuma menene sukofi na yahudu wanda kuma har yau suratul baqara din za ta ci gaba da bayyana mana yahudu da sahabin yahudu wanda ayoyin suna nan da yawa a gaba wanda nasara da su nasara su nasara an ce an kira su da nasara ne nisba zuwa ga wato garin da ake kiranta nasira dan aka ce garin da aka aisa annabi isa sunanta nasira ba annabi isa ana ce masa nasiri to su kuma jama'an annabi isa da suke yin zaji da annabi isa shi yasa ake kiransu nasara nasara shine jami'i ala wazni fa'ala idan mufradin sa ne kuma sai a ce nasran inda ai nisba kuma sai a ce nasrani ma'ana wanda ke dangantuwa zuwa ga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sadina shi ma kamar yadda muka faɗa a baya wasu sun ce asfadina su ne wanda ma ba su da addini gaba ɗaya su ba su yadda ma da da akwai addini ba kamar yadda a yanzu ma akwai wanda su babu ruwansu da addini suna ganin cewa addini wani ɓata lokaci ne kawai su halittu su suka halitti kansu da kansu suka farar da kansu da kansu don haka da su kare kuma ba za a tayar da su ba don haka mutum sai ya yi rayuwar da zai yi ya gama wasu kuma suka ce a asabina wasu jama'a ne cikin wanda suke dangana kansu zuwa ga annabi dawud alaihi salam har suna karanta zabura sannan kuma suna bauta amma bautar da suke wa mala'iku suke bautawa to Allah ya kira duk wanda suke kan wannan lilla gaba ɗayan da wanda suke mumine din suka samu sabati a kan imani da wanda suke yahudu suka juyo suka yi imani da wanda suke nasara suka juyo suka yi imani da wanda suke ma ba su da addinin gaba ɗaya suka yi imani da Allah suka yi imani da ran kiyama kuma suka yi aiki na nagarta suna da sakamakon su a gurin ubangiji su kuma ba za a ziyarce su ba aka ce dalilin saukan wannan aya kamar yadda ya tabbata hadisin jurai daga abdullahi ibn kafir daga mujahid mujahid yake cewa wannan aya ta sauka ne akan sayyiduna salman al-farisi akan ta ayan ta sauka sabila da salman al-farisi yana da doguwar kissa salman al-farisi kafin ya zo madina ɗa ne daga cikin ɗa na sarakuna wani lokaci sun fita sai suka haɗu da wani mutum tsohu a cikin wani bukka hakan nan yana karanta wani abu amma suka ga yana karatun yana yin kuka sai suka shiga suka bada suka ce me yake karantawa ya karanta musu sai ya karanta musu to abin da ya karanta musu sai suka ji maganganu ne na Allah umarnin da Allah ke yi wa bayi da kuma abubuwan da Allah ke hana bayi da kuma wa'azoji a cikin abin da ke karantawa ashe wannan abin da ke karantawa din al-taura ne al-taura ne na Annabi Musa alaihi salam daga nan sai suka ta'allaka da shi suka rataye da shi suna jinsa har daga ƙarshe ya janye su ya nuna musu suka fara wato suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi Musa har daga ƙarshe suka tafi kudu tare da shi wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala har malamin nasa da ya zo dab da wafati ya masa wasiya ya ba shi labarin annabi Muhammad annabi ƙarshen zamani ya faɗa masa cewa da akwai wani annabi da ya zo wanda wannan annabin ba zai rinci wannan annabin ba ito faɗa masa ita sunan wannan annabin muhammadu zai zo ka sanya riba wannan annabin yana da alama guda uku alamarsa ta farko a bayansa akwai a kafaɗarsa akwai fatimun nubuwa alamarsa na biyu baya cin sadaka alamarsa na uku baya cin yana cin kyauta to wannan annabi haka na karanta shi cikin littafin mu na daga nan kuwa Salman Farisi ya dau ya daura siddi yana bukatar ya samu ya hadu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shikenan kuwa sai ya taso da dabbobinsa ya kado dabbobin yana cikin ina ne ya tsiriba ina ne ya tsiriba ina ne ya tsiriba har ya hadu da wasu a hanya akan da su turo shi ya tsiriba daga nan kuma suka kama shi a shi mahajinta ne suka sai da dabbobin nashi sannan shi ma suka ɗaure shi a matsayin bawa suka sai da shi daga nan sai ya faɗo a matsayin bawa a cikin ƙasan ya tsiriba din aka sayar da shi ma wata mata shikenan aka ce bayan an sai da shi shekaru da suka kai uku yana nan a yi kafin annabi muhammadu yusuf yana gona yana cikin aiki sai wani ya zo da gudu yana ba shi labarin an yi wani babban bako a cikin yasriba ana tsammanin wannan bakon shi ne annabi karshen zamani daga nan bai ci gaba da aiki sai yanke aiki ya tafi da gaggawa ya kusa ya kukkuta sai bai isa gurin da manzon Allah ya lokacin manzon Allah ma bai mai da sauki ba yana bin manzon Allah ta baya baya yana digelgel yana son ya leka kafadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya tabbatar da alaman khatimun nubuwa din nan da aka ce akwai tambarin sa kafadan sa to yana wannan bincike binciken to annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ganin sa ba irin ganin mu bane sannan ilimin sa ba irin namu bane domin shi basiru bi sirri al-ghaibi qabla qiyami lahu yuqrabu al-marma wa turqabu al-wujud yakan ga gaibun tun kafin gaibun ta zo sannan akan yaye masa abin da ke nesa sannan kuma akan matso masa abin da ke nesa ga abin sai ya san damuwan da Salmanul Farisi ke yi ya san me ke bukata sai annabi ya juya ya kalle shi sai annabi ya yaya mayafinsa na kafadarsa sai nuna masa yake ga khatimun nubuwa sai ga khatimun nubuwa nan a kafadar manzon Allah an rubuta tawajja haihu shi ta fa innaka al-mansur a cikin wajen khatimun nubuwa a ciki kuma an rubuta Allahu Muhammadu Rasulullah a cikin khatimun nubuwa sannan khatimun nubuwa din an tuka shi ne da wani wato wani zare na kudura amma an ce yana kama da gashi abinda aka tuka shi da shi amma kuma ba gashi bane domin ya fi gashi ya harku ya leka ya gani daga nan sai ya gani sai ya koma gida da zai zo gurin manzo Allah sai ya siyo da bidiyo sai ya kawo manzo Allah ya rasulullahi ga sadaka sai ga annabi bai ci ba sai ga annabi ya rabar masa abai bai ci sai ya tabbatar da tufa ta biyu da ba a ce masa baya cin sadaka na uku da ya kawo wa manzon Allah da biyu sai ya Rasulullah ga hadiya ga kyauta sai ga manzon Allah ya ci sahabban sa daga nan sai ga cikan sufofin da aka masa bayani na manzon Allah daga nan yayin imani yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah nan ne yayin kiskanta wa manzon Allah labarin sa ya kiskanta wa manzon Allah wa innan ashabu dayl din nan ashabu dayl wa innan yahuda wanda suke ai wa innan wa innan yahudin da suke bauta tukulun wanda sun yi imani da taura kuma sun ba shi labarin annabi muhammadu sai ya ba maula annabi muhammadu labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba shi labari ta annabi ya masa amma kuma ɗan mutane suna wuta to nan ne Salman al-Farisi hankalin su tashi ya shiga cikin damuwa dangane da ganin yadda wa'incan yaga suna ibadan nan kuma sun yi imani da cewa wannan annabi in ya fito za su yi imani da shi in sun zuke ya za a yi annabi shi suna wuta to sai aka saukar da wannan ayar innal ladina amanu wanda suka yi imani wal ladina hadu da wanda suka zama to yahudi suke suke cikin yahudawa suke da addinin yahudanci wal nasara da wanda suke da nasara ya annabi Isa wal fatina da su wanda ma ba su kowane addini ma ko da su masu bautan mala'iku ce man amana billahi wal yawmil akhir a cikin su duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama falahu ajrun inda rabbih yana da ladansa a hajje abu ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun bai da tsoro kuma bai da baki a wannan ruwaya ne ma murra ya karba daga wajen Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu shi ma Abdullahi ibn Mas'ud yace wannan aya ta sauka ne akan Salman al-Farisi kamar yadda shi ma Mujahid yace wannan aya ta sauka ne akan Salman al-Farisi lokacin da Salman al-Farisi ya kissanta ma Annabi Muhammad labarin wayannan malaman nasa ya kissanta masa sai Annabi yace hum finna sai aka ce Salman sai yace fa azlamat alayya al-ard sai duniya ta mun kunci sai mun duhu saboda bakin cikin aka cewa da Annabi suna wuta sai aka saukar da wannan aya shi salmanin farisi ya ya kullo samaran sa ne tun daga janda ma dan ya hadu da manzon Allah yasa da ya hadu da manzon Allah ma aka ce wani lokaci annabi ya masa kira ya ce salmanu minna ahlul bait yace salmanu yana cikin mu ahlul bait sabila da makka bai da kowa wanda ke da shi a makka manzon Allah ne kadai kuma wajen manzon Allah ne shi yasa lokacin da za a siyo masa gida ba da mutum zahara kayan ɗakin da musulmanin farisi ne ne siyo kayan da za a kai gida da har da shi gidanta musulmanin farisi aka ce lokacin yantar da shi annabi muhammad ya ce ne sabila da yadda iyayen gidansa suke gana masa ukuba annabi ya ce ne zai tambayi iyayen gidansa menene abin da za a biya a fahimce shi daga wannan bauta iyayen gidansa suka ce abinda za a biya shi ne dabino dabino za a shuka dabino zai shuka guda ɗari biyu jirgi ɗari biyu duk dabinon sai sun nuna idan wa'innan dabinon suka nuna to nunan wa'innan dabinon shi ne faisa na salwatu salisu wannan alama ne na wani hukumin azaba da suka shirya masa domin ka ce wa mutum wanda ke da shekaran da ya kai arba'in ka ce masa ya shuka maka dabino wai wannan dabinon ce wannan dabinon ta girma ta yi ya'ya zai yanzu to kana nufin kawai ya mutu yana maka bauta ne ya da wasu suka da suka dabino har yi wa Fatima ba su shi dabinon ba yazo ya faɗa wa manzon Allah manzon Allah ya ce ka koma ka ce da su mun amince da haka ya koma ya faɗa wa manzon Allah ya faɗa wa ya faɗa wa iyayen gidansa annabi da hannunsa madaukakiya ya shuka da birin nan ke ji da yi da hannunsa madaukakiya ya shuka sai na umar ya ce lokacin da manzon Allah ke shukawa ni ma na shuka nawa guda ɗaya sai ga shi shekara ɗaya da ta zago wannan dabino sun nuna sun yi ƴaƴan da wato in ka ci wannan ƴaƴan kai ka ce dabino ne ga wanda sun saba ƴaƴa shekaru aru aru a shekara ɗaya aka shuka su ba a yi musu kilimi ba ba a musu irin barbaran da ake yi ma dabino ba a shekara ɗaya suka tsoro suka girma suka yi ƴaƴa ƴaƴan suka nuna sabila da mu'jizar hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ɗaya na yi annabi shi ka yadda da iyayen gidan kasu su da dabino ka yanzu يسا شوبران يجي وأبشق سلمان بشوك حبيبنا أن أنت سلمان بشوك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يقوم يفعل سيدنا عمر يجي سينا ذو إنا لكي لكي جناني ما نشوك ناوا سينا ذنك أشياء إرك رما بتكيد راجي ليوم سيكا سي إنا كلاما ذاتي أنفاني مؤجزة سنة أي كلاما بذاتي تاسيني بتندق مؤجزة سنة tunda annabi Muhammadu na so umaru ko dukan da yayi ba za ta yi ba kabila da wannan hannun annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce wannan aya ta sauka ne akan Salman al-Farisi kuma tana da awaza duk wani wanda yake addini da zaran ya juyo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan Allah ya karbe shi Allah kuma ya yarda da shi amma sharadi shine karka ce kana kan at-taura na gaskiya kana kan addinin annabi Musa na gaskiya ko kana kan addinin annabi Isa na gaskiya ba za ka ba addinin annabi Muhammadu ba a'a shari'ar annabi ta shafi shari'o'i gaba daya yasa aka ce wata rana manzon Allah zai ci eh wata rana sinna Umar ya ga wasu teji na at-taura a wajen wani mutum sai kalbo ya tashi teji sai ya zo ya kama karanta wa manzon Allah shi annabi ai ga wani keji na asaura da na zo shi karanta maka ne ya rasulullah sai ya annabi ya yi shiru bai shi komai ba sai da ta annabi ya yarda ni sai ya kama karantawa ya kama karantawa ya kama karantawa shi fiskan manzon Allah tana tana tana turkewa wato fishi yana kama manzon Allah akan haka fishi yana kama manzon Allah akan haka sai wani sahabi cikin sahabbai yake kamar karantawa wannan abin da kake karantawa shi ke cika kan manzon manzon Allah da Usaina Umar ya tsaya da karantawa sai manzon Allah ya sako manzon Allah ya ce alam a'atikum biha bayda an qiyya sai ban zo muku da wannan addini ta tacciya da babu wata dauda a cikin ta ba ni da na zo muku da wannan me za ku yi wa ya taura ku yi da ni ai babu abin da za ku yi da taura tunda na zo muku da Qur'ani su ma kansu masu a sauran aje a sauran su lafiya je su dauki Qur'ani su ma wanda aka su musu da a sauran idan da su zo Qur'ani ya su musu dole da a aje a sauran su su kama al-Qur'ani to ana neman kowane wani addini ya ajiye wannan addini ya kama wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya tabbatar yake inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine musulunci kuma Allah ba zai karɓi wata addini ba kuma bayan wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na'am
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم سخرة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يسلم آه وإذا كنا ميثاقكم كنتنا من بنو إسرائيل lokacin da muka ɗauki alkawarin su wa rafa'na fawqa kum sura muka daga dutse a saman ku ku zuma a tainakum ku riki abin da muka ba ku bi kuwatin da ƙarfi na alkawarin da ke cikin asaura wasu ma fihi kuma ku tuna abin da ke ciki kuna nana tashi yau da gobe la'allakum tattaqun domin ku samu tsoron Allah abinda aka ce shi ne annabi musa alaihi salam lokacin da ya karbo a saura da ya karanta ma mutanensa a saura sai suka ce da annabi musa su ba wannan dokoki ya musu sauri don haka su ba za su iya bin dokoki cikin a saura ba kamar yadda nan dama sun saba yi cikin nau'o'in kafin su a zo musu da wannan su karkace ta nan a zo musu da wannan su karkace to da ya karanta musu a saura Allah ya muku umarni da kaza ya ce ku bar kaza ya ce ku yi kaza sai suka ce su dokokin ya musu sauri aka ce su yi azumi da sallah suka ce duk dokokin ya musu sauri to daga nan kuma Allah sai ya daga dutse a saman aka ce shi ne dutsen nan na tsohuci wanda Allah ya yi rantsuwa da shi ya ce wa tin wa zaitu wa turi to wannan dutse na tsohuci wanda annabi Musa ya yi munajati da Ubangiji jikin wannan dutsen to aka ce wannan dutsen ne Allah ya ɗaga shi a saman Allah ya ce ko su yi imani ko a saukar da wannan dutsen ya rike su gaba ɗaya shi ne wani da kan nani ta ku ku tuna lokacin da muka ɗauki alkawarin ku wa rafana fawqa kum sur muka ɗaga dutse sama da ku ku ma a ce nan kun dubu wasu ku rike abin da muka ba ku da ƙarfi na dokokin da ke cikin addaura wasu ma biyu kuma ku tuna abin da ke cikin wannan dokokin na na da ke cikin addaura la'allakum tattaquna domin ku yi tsoron Allah to nan ma fa da aka yi musu hakan daga nan sai suka yi kamar sun ji suka ce to shi kenan sai a ɗauke musu wannan dutsen za su yi imani da abin da aka ba su cikin ashauran kuma za su gudu cikin Allah da yake ciki amma ba su bi ba Allah ne ci gaba da faɗa mana yadda suka tsoke a kan kafi na'am
ثم تولوا يقبلوا ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الكافرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Allah ya ce kuma tawallanci sai suka kuka juya baya ba da zalika bayan alkawarin da aka ɗauka da ku falaula fadlullahi alaihi ba dalin falalan da Allah ya muku da alqur'ani ba ma'ana ana magana da wato jama'an bani isra'ila kenan wanda suke raye tare a zamanin manzon Allah laki ce fa laula fadlullahi alaikum ba da dun falalan da Allah ya muku da samuwan alqur'ani ba wa rahmatuhu da kuma rahman da ya muku da ruwan annabi Muhammadu ba la kuntum min al-kafirin da kun zamo daga cikin asararrun iyayenku nan da suka yi asara a baya kun ga a nan Allah ya faɗa mana cewa sun juya baya wannan alkawari da aka ce su ɗauka na dokoki da ke cikin attaura ba su ɗauka ba sai suka ce a sauke musu dutsen gidan an sauke dutsen da su ci gaba da bin dokokin Allah nan Allah ya kawar da dutsen suka fara yi suna yi suna yi amma abin da ya kai har zuciyarsu ba kuma Allah ya san abin da ya kai har zuciyarsu ba shi sa Allah ce ba don falala da rahamansa ba to da fa ba don falala da rahamansa ba da sun zama da cikin sabaki wasu cikin malaman tafsiri suka ce to maganar da Allah ke yi a nan yana yin magana ne ya ɗauko magana ne wato da su banu Isra'il wa'inda suka yi dubiya suka ci gaba da kafinci sai ya ƙara maganan kuma da yahudu da suke zamaninsa ke falaula fadlullahi alaikum ba da duk falalan Allah a kan ku ku wanda kuke zamani da manzon Allah da Allah ya turo muku wannan annabi da wannan littafi na Qur'ani wa rahmatuhu da kuma rahaman Allah rahaman shine gudarin annabi Muhammad la kuntum min al-qatilin da kun zama daga cikin kafir dama malamai na tafsiri wajen in an ce fardun lahi suka fassara shi ne da alquran kamar yadda haka sai na abdullahi ibn abbas ya fassara rahmatul lahi ma suka fassara shi ne da alquran kamar y- da da da da annabi muhammad kamar yadda suka fassara kamar ayat da Allah yake qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un fa fada musu ya rasulullah bi fadlillahi da falalan Allah ورحمته لرحمة الله فأكت فضل الله على القرآن ورحمة الله سيدنا رسول الله Allah ce fa bidalika falyaqra da haka sai su ta farin ciki da wannan abin da aka ba su huwa khairun mimma yajma'un shi yake musu abubuwan da suke tarawa na duniya to idan muka lura wannan baiwa da aka turo na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa ce shamila wanda bata bar kowa ba kowa yana cikin wannan baiwa kuma kowa yana ɗiban wannan rahaman ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi yasa shi wannan annabi ba an turo shi ne kawai ma wasu al'umma ke barkatu ba a an turo shi ne ma dukkanin al'umma amma mai rabo shi ne za ka ga ya dace da rabon yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya samu rabo na mutuwa akan imani da manzon Allah dan wasu da dama sun yi imani da manzon Allah amma karshe haka Allah ya lalace su sun yi imani da manzon Allah amma karshe haka suka juya bayan manzon Allah wani sun annabi na rayuwa sahabbai ne sun rayu da manzon Allah amma annabi ne suna wuta wasu kuma bayan manzon Allah suka fara cikin halaka wasu suka yi rijja suka fita daga cikin musulunci wasu suka aikata abubuwa wasu kuma wato suka aikata laifin da kawai wani nan laifin ma kawai ka san ya ji da musulunci misali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci aka ce an dawo daga gurin yaki ana kunci wato ana ta kokari su ga kowa yana kokari ne ta makokinsa sabuwar annabi ta tsaya bawa manzon Allah kadiminsa kuma yana kunci kaya a bayan sabuwar manzon Allah zai kai gida ya aji kadimin manzon Allah ne a gurin cinta wannan kayan aka harbe shi da shi ya faɗi ya yi shura a gurin ya yi wa fashi sabai suka ce hari Allah shahada ya ji daji ya yi shahada ya cika da imani annabi ya ce kallah ba haka bane da yi shahada ba annabi ya ce huwa finna yana wuta sahabbai hankalin su ya kai ya rasulullah me yayi an dawo daga gurin yaki yana cikin hikiman ka ya rasulullah a kashe shi kuma ya zama wuta wuta kun ga darajojinsa da yawa na farko sahabi na biyu hadirin manzon Allah ne na uku daga yaki ya dawo annabi ce ba zai aka ce me zai kai su ta annabi ya ce sirke ne ya dauka a gurin yaki ya koyi sirken kuma ba a raba ta an ba shi cikin ganima ba wannan sirken ta da ta kai shi annabi ce dan haka ko ko igiyar takalmi ko hancin takalmi ka dauka a gurin yaki wanda ba a baka an raba an baka ba wannan hancin da ka kai kauta kai ko na wani ka ɗauka idan zai ya ji maka ba za ka kai kauta haka ce wani sabai suka yi ta turu wannan ya turu ujiyar sa yan ne turu ya saka abin da ya ɗauka wannan mai turu ya saka abin da ya ɗauka kun ga dai in gata ne babu ne wannan amma gari akwai wani sahabu shi ma haka a fagen yakin ana yaƙi ana yaƙi sahabbai suka ce yau babu gwarzo kaman wani ya rasu gaba shi ke kaza shi ya kashe wani ya kashe wani yake jarunta a wannan ranar annabi ya ce dan wutar tun kafin ya mutu annabi ya ce dan wutar wani sahabi ya ce ban wuce ba ina bin bayan sa ina kwakwabin sa domin na ga me zai yi ya kai cuta shi sai da aka gama yaƙi kalau babu abin da ya ba a kashe shi ba to bayan an gama yaki na ci gaba da bibiyar ka gida na gani zai yi kai shuta sai da na bibiye shi gida sai na ga da dare yayi ya dauko kotan takwabin sa ya soka kotan a kasa ya shigo akan takwabin ya kashe kansa sabila da wani raunin da aka masa wanda yake ganin da wannan raunin gwara ya ƙara ta kansa ya mutu to dama lokacin da annabi ya ce masahabbai dan mutum inna umar yace wallahi wasu sahabbai har kaman ma yi jayayya da manzon Allah ce wannan magana ko ya za a yi zama haka sai wannan sahabun ko ya gargaro da gaggawa ya samu manzon Allah yace ya rasulullah sahabin nan wani da ka faɗi kaza a kansa na ji shi na yi kwakwafin sa ga abin da ya aikata yanzu ya kashe kansa ya rasulullah aka ce annabi ya yi kabbara ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anni abdullahi wa rasuluhu annabi da kansa ya kabbara yace na shaida ni bawan Allah ne kuma ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga sahabbai ma su da to shi yasa ake so mutum ya tabbata yana neman sabati ya tabbata a neman sabati shi yasa sabatin nan yana cikin tafarkin nan na iyayenmu da suke daura mu na yawan istighfari salatin annabi la ilaha illallah domin ba ka shiga cikin wato tafiyan ba ne ana buƙatar tafiyan naka ka yi ido ka kai har ciki cikin wannan tafiya kun ga wanda suka rayu da manzon Allah ma wasu da ba su samu sabati ba sun sun karkace shi yasa istiqama dole mutum ya nemi istiqama innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu a cikin suratu ali imran Allah yana faɗa mana daga cikin addu'ar mu'mini suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah karka karkatar da zukatan mu to wato Allah yakan iya karkatar da zuciyar bawa kenan idan bawa bai samu bai samu bai samu sabaki ba ko kuma idan bawa Allah ya shi da hannu shi kaza amma an karkatar da zuciyarsa yayi ta wani wajen azhabun man azhabun man za Allah akwai rabi'a shi ma sahabi ne na manzon Allah yana da murya idan an ji yaki an dawo ko kuma a gurin yaki shi ke daga murya in annabi ya faɗi magana ya faɗi magana ne kela amma bayan wafatin manzon Allah shi ma ya koma kirista bai samu sabaki ba to wanda suka rayu da manzon Allah ma aka jarrabu wasu da rashin da zayewa kafa to ina ga mu to mu ne ya kamata mu jajirce mu tsaya ni abinda Allah zai yarda da shi ni abinda zai yarda da manzon Allah ni abinda za mu fita cikin haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah sai mu samu sabaki a gurin Allah amma da zaran muna safa-safa da al'amarin to wanda suka fi mu riko da al'amarin da ƙarfi su ma sun kama wato sannan kuma ba su samu sabaci ba su zai ya da haka dole mu nemi istiqama istiqaman nan kuma shine abin da ke wajen shine abin mafi wahala shine abin da waliyan nan cewa Abdul Qadir Jilani sallallahu sirrahu sai ya ambaci Jilani radiyallahu anhu wa sallallahu sirrahu duk nahajar su kenan abin da suke kira kenan bayi su zo su samu istiqama tsakanin su da ubangiji su mance da kowa su mance da komai su tabbata a gurin Allah shi yasa dama da iyalin su iyali ne na tasawuf mutum ba zai samu istiqama ba sai ya samu tasawuf sabila da su ma annabawa istiqaman su da suka samu din safa'u ne na su ya ba su istiqama din shi yasa shi tasawufin an turo shi ne cikin sufofin annabawa an turo shi ne cikin sufofin annabawa guda takwas da ɗabi'un annabawa guda takwas aka shigo ta kawo shi yasa duk wani sufi to dole su farci da wannan abubuwa guda wato wannan rumuz na harafi guda hudu da suke cikin ta kawo sun dai mutum dukkan gaske na farko zai su farci da gida na ta'un din nan ta'un na farko na kalmar ta kawo na biyu zai su farci da gidan gaba fadin din nan na uku zai su farci da gidan harafin gaba wawun din nan na hudu kuma dai su kwanci da sufa na harafi na hudu shi ne babu tasawwu to mutum sai ya sufanci da wa'ina harufa duka in ya sufanci da wa'ina harufa duka to a nan ne ake gani in Allah ya taimake shi ya samu sai samu shi kamar shi ta'un din nan na farko ya samu tawassul zahir yayi ne tawassul zahir ka kada zuciyarka duk abin da aka hana maka na manyan kaba'ira ba ka aikatawa dokokin da aka maka umarni har akan harkar annabi ka kana ne alqur'ani da sunna dai kana gwagwadon kokarin ka baka kama ba to ka samu tawbatul zahir kenan tawbatul batin ka bayan ajin da Allah ya farlanta maka to kana yawan istighfari kana yawan salatin annabi kana yawan la ilaha illallah kana yawan zargin kanka haka kawai baka yi laifin komai ba sai ka ji kana zargin kanka kana ganin kamar kayi laifi ma Allah kana yawan istighfari kana yawan salatin annabi lokacin kana cikin bayyana nafsul lawama kenan to a wannan lokacin ka shiga cikin tawbatul bani kenan lokacin ba ma damuwanka zunubi wato kani da shi zunubin da ke tsakaninka da bayi tsakaninka da Allah ne kana zargin kanka kana ganin kaman kai din nan fa ba daidai kake ba kai din nan kai ne mafi sharrin bawa a gurin Allah kana zargin kanka to nan ka fara samun tawbatul bani daga nan sai ka nemi safa'u safa'u kuma zuciyarka nan za ka wanke ta ka tace ta domin zuciyarka ita ce madubin da za ka san kanka zuciyarka ita ce in ka wanke ta ka wanke ta sai ka zama madubi idan ka kalli zuciyarka sai ka ga hakikaninka sai ka san kanka ka san mahalicinka to a wannan safa'u din nan ne wato mutum zai nemi shehi mulki da zai yi masa tarbiya ya kai shi zuwa ga manzon Allah manzon Allah ya kai shi zuwa ga Allah a wannan sababu mutum ya tace zuciyarsa ya tace zuciyarsa ya samu zuciyarsa ta samu sababu ta samu kuma ta samu siwabu wanda zai tare ta ba za ta faɗi ba daga nan kuma mutum yana samun sababu to zai shiga gidan harafi na hudun nan ne harafi na hudun nan shine alwilaya mutum in dai ya samu waɗannan to zai zama zai zama wali wali dama kashi biyu ne akwai alwali ala wajhi al'am akwai alwali ala wajhi al-khas akwai wali ani akwai wali khasi idan aka ce wali ani duk wani mumini musulmi wali idan aka ce wali khasi kuma shine wanda ya taka maratibu da ya dace a taka ta zuwa ga ubangiji har Allah ya bashi wannan wilaya wannan shine ake kiran shi da wali khasi kenan to da a wannan harafin hudun da aka samu wilaya daga wannan harafin sai ka gangara gaba sai ka samu fana'u daga wilaya sai ka samu fana'u to amma cikin wilayan nan za ka yi tafiya ya kai mai tsawo mai tsawo tafiyan yana da yawa kafin ka je ga wannan fana'u da ka shiga makami na gaba'u da ka shiga akwai makamin asbabu akwai makamin abuwatu akwai makamin nukaba'u suna nan da yawa wanda aka ce dama a fagen waliyai karama kashi ɗaya wato karama matakala ɗaya ne cikin matakala dubu na waje idan mutum ya fara karama to a gabansa akwai wilaya ƙofofin wilaya sama da guda dubu wanda wannan ƙofofin suna buɗe bai shige su ba kuma bai san yake cikin wannan ƙofofin ba shi yasa shehu tijjani yake wato yawan bayyana karama haila ne gurin waliyai su waliyai wato wato bayyana karama ma kamar haila ne a gurin sun san haila kuwa a gurin mace lalura ne yake kawo shi shi yasa maulan mu shehu tijjani cikin waliyai yana daga cikin waliyan da bai nuna karama sabila da karama idan aka nuna karama khariki na karama wato kaman abu ne wanda zai sa hankula su juyo gare ka a san ka a san waye kai daga nan kuma a taru maka yasa shehu tijjani ko da yusuf nabahani da ya tara jani karamati da auliya da yazo kai shehu tijjani yace a koma cikin jawahirul ma'ani nan da akan waye shehu tijjani amma kowanne wani sai da ya kawo karamunsa da sun fi guda goma amma shehu tijjani yace a koma cikin jawahirul ma'ani nan da akan waye shehu tijjani radiyallahu anhu to sai ya da haka mutum sai ne istiqama sai a cikin istiqama ne zai samu cikakken yardan Allah subhanahu wataala ya nemi sabati a gurin Allah ta'ala domin wannan sabatin ita ce za ta ba shi kofa na isa abin da yake nema Allah ya tsare mu Allah ya kara mana kusanci da manzon Allah Allah ya fada dan gani da su kuma tawallaitum min ba'di dalika bayan alƙawarin da aka dauka da ku sai kuka juya baya falaula fadlullahi alaikum ba da dan falalan da Allah ya muku zuwa annabi Muhammad ba wa rahmat da Qur'ani ba wa rahmatuhu da rahman da ya muku law kuntum min al-kafirin da kun zamo daga cikin hasabu nan
أَوَتَجْعَلُونَ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة كافرين Allah ya ce hakika kun san wa'inda suka yi suka ƙetare iyaka in sabti wato a ranar asabar wa'inda aka haramta musu farautar kifi ranar asabar aka ce a zamanin annabi dawudu ne alaihi salam annabi dawudu da ya musu falalan ya musu bayanin falalan juma'a da darajar da juma'a take da shi da kaza da kaza na darajar juma'a sai suka ce asabar ya ku juma'a yayi za a yace juma'a ya ce asabar a ranar asabar ne aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka halicci sama aka halicci ne a ranar asabar ne ranar farko kuma Allahu shine na farko da haka asabar ya fi juma'a suka ce asabar shine rana na farko a sati da haka babu yadda da a yi juma'a ya zamo ya ga asabar suka yi jayayya da annabawan da aka musu bayanin darajojin juma'a dama kuma babu wani annabi cikin annabawa da ba a faɗa masa falalan juma'a ba dukkan annabawa sun san darajar juma'a sun san cewa juma'a a ranar aka halicci adamu alaihi salam kuma juma'a a ranar za a tashi kiyama kowa ya sani cikin annabawa to annabawan su da suke musu bayani sai suka ce a su ba su yarda juma'a ya ji ba su a gurin sa asabar ya ji sai aka jarrabe su da ranar asabar dama suna farautar kifi sai aka ce to wannan rana asabar din tun da sun ce asabar din ne to an bar su da asabar din suna girmama ran asabar din amma ran asabar banda farautar kifi banda kamun kifi wannan rana shi kenan kuwa sai Allah ya jarrabe su ranar asabar kuwa idan ta yi idan suka zo kan ruwa kawai sai su ga kifaye manya manyan kifaye suna yawo kawai a ruwa ta ko ina amma babu jikon kamawa sun san in sun kama to ba da akwai azaba sun riga da sun san irin azabobin da aka saukar musu a baya sai suka yi dabara sai su dana tarkon su ranar juma'a da yamma su bar shi a cikin kogi ranar asabar ba za su kama kifi ba ranar lahadi tarkon su ya kama kifayen ranar asabar kun ga da bayo dai sun farauci farautar ranar asabar sun ce a wani bayanin kuma aka ce annabi dawudu alaihi salam da ya ga yadda suke farautar kifin suka kisa hannu an ce su bar farautar kifin shi kenan sai suna dabara na wannan wato saka saka saka kujiyarsu ko kuma saka saka tarkonsu na kamun kifaye din ranar ranar lahadi sai su zo su kamun kifaye din sai su ce annabi dawudu ya yi wani jini duk wanda ya san yana tare da wa'incan mutanen ya raba gini tsakani yace ya koma cikin su in dai duk wanda ya zai kamun kifi yana wannan ci gaba da sa'adin nan ya koma san bangaren nasu shi kuma ga bangaren sa da shi da mutanen dan haka wace gari kuwa ran da aka hana su sadin kifin da suka yi taurin kai suka ci gaba da yi fa kunna lahum kunu siratan kafi ina rannan ne Allah ya shafe duka suka zama burai su suka zama buri kawai da wuciya kuma dukkan ne mutanen ne na banu isra'il aka shafe su suka dawo gurin a wani bayanin kuma aka ce kamawa suka yi ta yi a boye sai su je su kama a boye ba a sani ba in sun kama a boye su ci sai kawai daga ƙarshe ma suka yi shela suka ce duk suka musu baki aka yi wane da wane sun kama ba abin da ya same mu don haka dole ne ka biki ranar asabar abin sai kama yi mun ba abin da ya same mu mu ma mun kama sai aka ce falamma tajaharu bil ma'siya fa aqabahum Allah lokacin da suka yi bayyana laifin karara da suna koyewa sai Allah ya barsu sabila da koye laifi a gurin Allah ma kaman tsoron Allah ka koye laifi shi yasa da akwai bambanci tsakanin wanda zai yi laifi ya bayyana laifinsa da wanda zai yi laifi ya bayyana ya koye laifinsa wanda zai yi laifi ya bayyana laifinsa ba karamin fajiri bane wanda zai yi laifi ya koye kuma yayi laifi ya koye to alaman wannan mutumin da alaman zai iya barin wannan abinci ko kuma wanda zai yi laifi wannan laifin ya sa ya damu bayan ya aikata laifi dan aka ce akwai wani cikin wato magabata da ya ji labarin cewa Allah zai yi azaba Allah zai yi kaza zai yi kaza ranar alkiyama kuma ya san ya saba ma Allah bai da kofar shiga aljanna sai ya yi wasiya ma yayin sai sai in ya mutu kawai a kona shi ya zama toka in ya zama toka a shekar da tokar a iska ya tafi da shi aka yi haka kuwa bayan an gama shekar da tokar sai Allah ya hana shi ya dawo da shi yace sai kaza yace me ya kai ka ga wannan aiki ce tsoron haduwa da kai ne Allah ce na gafarta maka inda dama tsoron haduwa da shi yasa kai haka na gafarta maka to su sun yi attajahuru bil ma'asi sun bayyana laifin bayan da suna koyewa sai suka bayyana laifin to nan ne suna bayyana laifin kuma Allah sai ya shafe su fa kunna lahum qulu kiradatan kati sai kuka ce ku zamo kiradatan birrai katiina wanda aka nisanta su aka wulakanta su ma'ana al-mubghidi li rahmatillah wanda aka nisanta da su daga rahman Allah ina ganin lokaci yayi da zamu saurari iya tambayoyi wajen Allah ya kawo mutum ɗaura karatun mu a yadda muka tsaya a yau insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya na karanta tambaya
Alhamdulillah, alhamdulillah, la kara ma da lafiya. Salamu alaikum ma da da fata kasa ruwa lafiya.
Salam.
Da bayan farko ya ce malam. Al'ulama wasu da an yayi wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya karɓi wannan magana Mana me ne cikin mazan wannan mazan? Mana me ne isharin wannan mazan?
al'ulama warasatul anbiya magana ce ta manzon Allah annabi shi yace annabawa ai malamai su ne magada annabawa hadisi ne kuma ingantaccen hadisi ne wannan hadisi ne sannan kuma idan da akwai wanda yake ganin ba hadisi ba ne to sai ya fitar da rijal din da ta iya yiwa a hadisin ba su yi masa ba sai ya ce ga aibin su ko kuma ya fasara da hafar na wasu magabata da suka ce hadisin ba tabbatacce ba ne wanda zai tabbatar da hujjarsa amma bisa hujja mu a gurinmu ma faɗin da malamanmu suke yi ma hadisin al'ulama uwar rasatul abiya ne shi kansa mu hujja ne a gurinmu ko da ba mu kiyaye isnadi din ba duk da akwai isnadi din hadisi to dan haka wannan hadisi ne ne a wani hadisin ma annabi ya ce ulama ummati ka anbiya bani isra'ila malaman al'umma na kaman annabawan bani isra'ila ne a takaice dai malamai su ke gadon kujeran annabawa wannan shi ne kawai sauran sai a tambayi malamai su kara mana bayani Allahu a'lam
Assalamu alaikum. Tambaya na tambaya ta. ana wani ne ta shaƙa abu mai wayani yana karya azumi sai na gaba mana wani irin addu'a ne mutum zai bayan sa yayin da shi wani jarabawa da ya ne
idan ka shaƙi abu mai wari ba zai ba ya karya azumi ba mu ji wannan cikin abubuwan da suke karya azumi ba tunda ba ci kai ba ba sha kai ba ba mu ji wannan cikin abu da suke karya azumi ba sai tambayar gaba kuma ne ne idan mutum ya shiga cikin jarabawa mai tsanani ko ya shiga cikin damuwa sai ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda wannan shine addu'an da annabi zannun alaihi salam Allah ya bashi bayan ya fada cikin kishi kishi ta hadiye shi ya ga cewa kuma makoma yana ga Allah dama abin da ya kai shi zuwa ga kifin ya baro Allah ne sai dai sace tadda Allah a yanda yake to sai kuma ya mai da al'amari gaba ɗaya ma Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda ka gudu makaddaran ka to a cikin kaddaran ka kai babu yadda za a yi ka ce to na ga kaza bari in sha sha sha kan al'amarin ka guri kaza inna ma asabaka lam yakun liyusqa wa inna ma asfa'aka lam yakun liyusqa abinda aka rubuta zai same ka dole bai same ka abin da aka rubuta dai kuskure ka to wannan abun dole zai kuskure ka kuma abin da aka rubuta dai same ka ba zai kuskure ka ba kuma abin da aka rubuta dai kuskure ka ba zai same ka ba sai ya da haka babu wani abin da zaka aikata ka ce ba dan nayi kaza ba ba dan nayi kaza ba a'a yanda kaddaran take haka kaddaran take la malja wa la manja minka illa ilayka in ka gudu ma ma Allah ka je can to a wajen da ka je din ma za ka je kaddar da Allah zai a cikin kamar kisan baban annabi Suleiman baban annabi Suleiman ce aka ce annabi Suleiman yana fadar sa yana tare da wani wani ne daga cikin bakin da suka zo gurin sa suna zaune sai wani balarabe ya shigo kyakkyawa sai ya tsananta da kallon baban annabi Suleiman ya tsananta ya tsananta shi balaraben da ya shigo sai bayan balaraben ya tafi sai bakon annabi Sulaiman ke tambaya wannan ya yake kallo da ne da yawa haka waye shi to daga ina yake sai ce masa ai mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa ce shine yake mun wannan dalili an yi kuwa ba ba ba ba wani abu bane zai ce yana ganin ya saka wani aljani ya saba shi a baya ya kai shi can indiya can wani duniya a wata kasa da wani dan kuwa ka ce ya saka wani aljani sai daga cikin al'afari ya saba shi a baya kai can wata uwa duniya ya ajiye shi a wata kogo shikenan suna zuwa kawai sai ya samu mala'ikan a can yana jiransa nan take mala'ikan ya ɗauki ransa shine washe gari ya dawo wurin annabi Sulaiman annabi Sulaiman ya ce kai kuma ka zo ka bar ni bako na bako ya zo guri na kawai daga ganin ka yace a kai shi guri kaza yace wallahi kallon da nake masa kallon mamaki ni an ce zan dauki ranka a wata uwa duniya na zo na gaishe kuma a nan gurin ka na san kuma yaya za a yi ya tafi wannan wajen sai na tafi can ina jiran kaddaran Allah to shi cewa da ya a nema aljanin da zai kai shi ma aljanin da ya kara masa gudu ne ya je ya samu kaddaran da ke jiran sai da haka kaddarar ka duniyar da take wannan kaddarar tana nan tana jiran kalamu halata guje ma wato guje ma damuwa kenan ka zama kana kana da aminci da kanka da Allah a kodi a kodi ka zama to ka yarda da ubangijinka sannan kuma kana cikin neman yardan ubangijinka sannan kana kyautata da su tsakanin ka da ubangiji domin mummunan da su tsakani da ubangiji ma ba karamin bala'i ba ne nan yace ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu in zakarani wa ana ma'ahu idza zakarani وإن ذكرني في ملأ ذكرت وإن ذكرت ذكرني في نفسه ذكرته فيه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه التي إن ترى باوا إن باوا في ذكونا إن ينا ذكونا من عذابا نيت وعذابا زي زي إسامو إن ينا ذكونا من رحمة ني رحمة زي زي إسامو to Allah ka zauna cikin kyakkyawan da zuwa tsakaninka da Allah idan kai kyakkyawan da zuwa tsakaninka da Allah to tsakaninka da mutane ma sai ka mutu kyakkyawan kamar yadda wani yake faɗa yana daga cikin kyakkyawan zaton wani daga cikin waliyai yake faɗa yake ce idan da zan ga wani ya sha giya yana maye gemunsa yana diga da giya yace ba zan ce ya sha giya ba ne sai in ce an kwara mata giya ne yake diga a gemun zan masa kuli ba zan ce ya sha giya ba to bayan Allah idan ka zan kamar yadda Maliku yace yace idan kaga bawa ya aikata laifi tsakaninsa da Allah to bawan ka bashi mas alal akalli kai masa tunanin mafita kaman guda ɗari haka ko kaza ne yasa ya aikata to ko kaza ne ko kaza ne yasa ya aikata to halaka za ne to halaka za ne to a cikin tsakanin wannan mafitar da zaka bashi zaka iya samun masa mafita ɗaya wanda zaka masa adalci amma idan kuma za ka gan da laifi ne bawa kana ganin sa da laifi shi kenan a gurin ka ne laifi ne to duk duniya kowa da kowa ne laifi ne sai dai soyayyar da kake yi wa mutum ya hana ka ganin laifin nasa amma kowa yana aikata laifi ta haka laifi ba aibu bane sai dai ana son mutum ya yi takatsantsan da laifin kuma in ya zamo mai laifin ya zamo mai zuba Allah ya taimake mu babu wata matsala din dan muna da sauran mitoci akwai tambaya na
Wa alaikum assalam. Mutum ne ta tashi ne shigo sai ta shi a makare.
na'am Sai ta shi a makare ya fara cin abinci sai yana shi a makare. Wannan zai yi cin abinci ne ko kuma sai ya fara cin abinci.
ana kiran assalatu ne lokacin da an shige mai shi sabila da haka da zarar an kira sallah wanda alfiyu salih aka san ya riga ya ci to daga wannan lokacin babu maganar cin abinci shi yasa ake so da ma kamata yayi mu dogara a jikin kiran sallah ba dangane da alfijir mun kan mu san yaya ne alamun ketowar alfijir a ilimance mu kan mu san yaya ne alamun ketowar alfijir to yanzu ta iya yiwa wasu da su ji su ta kira har sai alfijir din ya keto da tsawon lokaci ma su kira wasu kuma za su kira dos to kai kuma ka rataye zuciyarka da kiran sallah da ma ka rataye zuciyarka to wani masallaci an kira to za ka ce suwaye suka fi ko'ina makara sai ka jira waɗanda suka makara to ta iya yiwa su kuma wanda suka makara a cikin a cikin alfijir suka a nan ana son dai alfijir ya ce su ka riga ka gama abin da kake gaba ɗaya da cin abinci wannan shine abin da ake bukata wallahu a'lam na'am
Salamu alaikum.
alaikum Wannan gaba yana cewa wannan mutane ne ranar juma'a sun karanta sallar juma'a. Wannan da ake addu'a ne da ke juma'a ko ranar juma'a.
mutane ne wai suka haɗu ranar juma'a suka rasa juma'a wai za su iya haɗuwa su yi jami'i ko ba za su yi jami'i ba ko da sun kai su goma sha biyu ba za su yi jami'i ba kuma jami'in ma ko da na azahar ne ba a yadda su yi jami'in azahar ba ma a mazhaban mali kowa ya yi azahar ɗinsa kowa ya yi azahar ɗinsa ba za su yi haɗu su yi jami'in azahar ba sannan kuma ba za su haɗu su yi jami'in juma'a ba ai juma'a tana da sharadi tana da dokoki ba wai haka kawai ba ce ba wai haka kawai bane kuna ganin kun kai adadi za ku yi za ku za ku yi sallar juma'a akwai tsawon wato musafa zango na masallacin da akwai kidayen mutanen da akwai kuma wato tsari idan an yi sallar juma'a a gurin bara a sake tsaye da wani sallar juma'a ba tunda sallar juma'a ana yi ne da limami mai hudu ba to a lokacin kenan limamin naku zai muku hudu ba kenan ku yi sallah kaga ba zai yi ba a zahar ne kowa da kowa dai a zahar din ma an za a yi ba za su haɗu su yi dangi ba kowa zai yi nasa ne kamar yadda ke a mazhabin imam malik Allah ya taimake mu akwai wani
Assalamu alaikum malam.
alaikum salam Ana addu'a ne. Muna neman malam ya tsaya mu da addu'a. Ya tsaya mu da addu'a Allah cika zuwa kuma da gare mu da Allah. Da ƙara wa tsora na shau na yau da kuma bauchi lafiya don da ya yi wani.
Allah ya kara mana son manzon Allah Allah ya cika zuciyar mu da kaunar annabi Muhammad Allah ya sa son annabi ya zama ajalin mu Allah ya sa annabi Muhammad ya tarbi bakuncin mu Allah ya garkata soyayyar da muke yi wa manzon Allah duk masu bukatu Allah ya biya musu bukatu maulan mu shehu Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana zuriyar ta gaba daya Allah ya albarkace su almajiransa Allah ya albarkace su albarkacin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke musharaka da su cikin wannan karatu kowa da bukatarsa Allah ya saka masa da alheri wa'inda suke jin mu a gida da nesa duka Allah ya saka mu kowa da alheri zawiyoyinmu na cikin gari zawiyan gidan bari-bari zawiyan makwalla zawiyan malam goje da sauran zawiyoyinmu na kalifofi Allah ya saka mu kowa da alheri kuma Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah na gaskiya mai wannan gida malam Bukhari Allah ya saka masa da alheri ya masa bukatun sa na zahiri da batini ya kara masa kusanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح ما اغلق والخاتم لما سبق ناصر العبد بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره واقتداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين